الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله malam ya ce wa sunanuhu samaniyatun wannan shine darasi na biyu kenan sunnonin arwalla guda takwas ne al'ula ghaslul yadaini qabla idkhalihi ma fil ila'i na farko wanke hannu kamin sanya sa a cikin abun arwallan wa yanwi bi ghaslihi ma at-ta'abbuda a wannan wurin sai ya wanke su da zai yi domin ibada ne wa yaghsilu kullu wahidatin ala hidatiha thalathan kuma kowanne hannu ya wanke sa sau uku ma'ana kowanne wanki ya yi shi daban har wanki uku ba ya kwarara ya sa hannu ya wanke ba haka kawai sai ya ce ya ƙare asaniya na biyu almadmadatu wa hiya idkhalul ma'i fil fami almadmada shine sanya ruwa a cikin baki summa yukhadkhiduhu sai ya mummotsa sa a cikin baki wa yamujjuhu sai ya zubudo shi kun ga ba a ce a sami ba ba a je a sa ɗan yatsa ba a salisa na uku a listin shaku wa huwa jazbul ma'i bi nafsihi shine mutum ya ja ruwa da shedarsa li dakhili famihi dan cikin bakinsa الرابعة الاستنثار وهو دفع الماء من الأنف بنفسه هاتوا شيني تورو روا دغ هنشي دكنش مع جعل السبابة والإبهام tare da sanya asababa shine manuniya wal ibhami da babban dan yatsa sanya su min yadihi yusra da hannun shi na hagum ala anfihi akan hancinsa kun gani hatta hacewa ma sai da malamin fiqh suka nuna maka haka kenan yawwa ka kasa ɗan yatsu guda biyu tsakiyan kasa hanci tsakiyan ɗan yatsunka guda biyu sai ka hace to in kai ba haka nan ba yayi ko bai yi ba asali dai me ake so ka hace ruwan ko yawa wa yubaligu ghayru sa'imi fil madmadati wal istinshaqi wanda yake baya azumi to ana so ya kai makwara wajen kurkure baki yaran nan ya kamata a hudda su in suka yi yawa suna iya takura muna na'am yace wal istinshaqu da kuma shaƙa ruwa ana so mutum ya kai makura wajen yin shi idan yana arwalla wal afdalu an yatamadmada bi salati gharafati amma abin da aka hiso shine mutum ya ya kurkure baki da ɗiba guda uku summa yastanshiqu yastanfiqu yastanshiqu bi salati gharafati sannan kuma ya ɗebo shi ma ɗiba guda uku ya shaƙa ma hanci الخامسة نبير مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما شاهما كني تكد وجه بأن يدخل سبابتيه شيني يسنى أن يتنسى منوني يغدابي في سماخيه أتكن تكن كنوانسى ويجعل إبهاميه على ظاهرهما sai ya sanya manyan 'yan yatsun a bayan abin da yake ni haka haka sai me wanga haka to kun gani wannan shine sunna na'am as-sadisatu na shidda tajdidul ma'i sabunta ruwa li mashil uznaini as-sabi'a raddu sake ruwa a wajen shaha ma kunne as-sabi'a raddu yadaini fi mashil ra'si maido da hannuwa a wajen shaha ma kai as-samina tartibu fara'idihi jeranta farillolin arwallakin تنبيه من ترك فرضا من فرائض الوضوء duk wanda ya bar wata farilla daga cikin farillan arwalla fa innahu ya'ti bihi to zai zo da wannan farillan thumma yu'idu salat sannan sai sake sallar wa man taraka sunnatan fa innahu la yu'idu salata wanda ya bar sunna to baya sake sallah wa baya sake sallah wa yaf'alu tilka sunna amma zai yi wannan sunnar lima yustaqbalu min as-salawati da abin da yake fuskanta na salloli kamance kurkure baki a wajen arwalla har kai sallah to ka zo kurkure baki shikenan don kurkure baki sunna ne amma farilla kamanta misali ka wanke kamance wanke huska to sai ka komo ka wanke huskan nan kuma duk sallar da kai da wannan arwallar ka ne ka sake ta wa fadailuhu 11 mustahabban arwalla 11 ne al'ula at-tasmiyah yin bismillah fi bida'il wudu'i a wajen fara arwalla bi an yaqula bismillah shine yace bismillah wa idza nasiyaha fi bida'ihi idan ya manta bismillah a farkon arwallar shi tazakkara hafi asna'ihi a tabiha sai ya tuna ta yana tsakiyan arwallan to zai yi ta amma ba a ce ba ka ce bismillah fi awwalihi yawwa kenan ba na cin abinci bane akwai malaman da suke ga bismillah farilla ce in ba kai bismillah ba arwallar ka ba sai ba malaman hambaliya asani asaniya na biyu addu'a ba'dal farage minhu yin addu'a bayan ka kare arwalla bi an ya kula shine mutum ya ce wa huwa rafi'un tarfahu ila sama'i yana cikin daga idanun shi zuwa sama ashe baban baban zazu tizawa ke yin haka ba kaga mutum yayi arwalla ya kare sai a daga idanun zuwa sama gaskiya bai tabbata ba bai tabbata ba kaga su hada ma masu karawa ban san su kuma ko cikin risala bane suka ganshi tunda shi wanga cikin iziya muka ganshi sai an sai an zubo da gangan ne nace haka sai an zuba ruwa ga dan yatsa sai ami ala ga da ko yawa a eh wani ma sai ya dan dibo ya zuba ko to ka gani mm jayyid to haka amma dai akwai wani kauli da muka taso ana cewa shan ruwan arwalla yana rage saurin hushi wannan magana tana da asali amma hadisin bai bayyana karar ruwan arwalla ba ya nuna dai arwalla idan mutum ya yi hushi ya yi arwalla ruwayoyi ne daban-daban akwai ruwayoyin da sun tabbata akwai wanda su tabbata ba idan mutum ya yi hushi ya yi arwalla to sai iyayenmu suka yi istinbati in kana shan ruwan arwalla suna rage maka mi saurin hushi أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادي ذكر الصالحين وانا بيتبتبا الثالثة نأكو ألا يتكلم في وضوئه kada mutum ya arwalla kada mutum ya magana a cikin arwallarsa ana gane da ke ko to haka ne dan al-mashghul la yi shagal ko don kada ka shagalta domin magana cikin arola shi zai isa kai kuskure a cikinta ba a son magana makruhi ne arrabi'a na hudu qillatul ma'i ana so a karanta ruwa bila haddin kal ghusl ma ihkamiha amma ba a kayyade ruwan da zaka yi arwala da su ba kal ghusli kamar yadda shi ma ruwa haka ana so a karanta ruwa ma ihkamihima amma tare da kuma kyautata wankan in kasancewa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi da mudu biyar na wanka ba zai ishe ka ba ba zai sa kai wanka mai kyau ba to kai kai da wanda suka yi suka yi yawa domin kada aje a wajen neman gira a rasa ido kace sai kai sunna arwala da ƴar karamar buta a zo kuma wankan wani wuri bai samu ruwa ba to kaga ni wankan bai yi ba kenan kenan shi karanta ruwan sunna ne malam yace bi kasril hamzati idan aka ma hamza i ihkamiha ai itqaniha ana cewa ahkama shay'a ai atqanahu al-khamisa as-siwaku ana yi ana son wajen arwalla kahin mutun ya arwalla yayi asuwaki ya goge bakin shi bi'udin ratabin aw yabish da ice wanda yake danye ko busasshe wal akhdaru afdalu amma tsanwan ice shi yahi li ghairi sa'imi ga wanda baya azumi yana nufin tsanwan ice shine mai danye li ghairi sa'imi ga wanda baya azumi kenan ga mai azumi a malikiya an yi son kai da busasshen ice dan ruwan iccen kada kada kame yau ka haɗiye su fa in lam yajid udan idan mutum bai samu icce ba fa bi usbihi to yana iya sa dan yatsansa mun taɓa bayani akan wannan cewa an samu ta riwaya daga Imam Ali to gashi ma ijiya in haƙoran ka sun yi dauda sosai kun baka da baka da asuwaki kana iya sa dan yatsa aw bi shay'in khashini ko kuma da wani abu mai tauri wa yastaku bil yumna amma in zai goge bakinsa zai goge bakinsa ne da hannun dama wa yakunu qabla alwudu'i yawwa to kun ji ustazai qabla alwudu'i wa qabla as-salati kamin arwalla kuma kamin sallah ba ana ana rage sahu ba ka hiddo asuwaki kana ta goge baki to ka gani wa idza ba'da ma bayna alwudu'i wa yakunu qabla alwudu'i wa yatamadmadu ba'dahu yace kamin arwalla mutum zai goge bakinsa shi kuma kurkure baki ma'ana in mutum bai samu asuwaki ba kurkure baki yana iya bayan arwalla sai ya sa ya kurkure ya kwemi ya kurkure bakin nasa yace wa idza ba'uda ma bainal wudu'i was salati istaka wa idza ba'uda ma bainal wudu'i was salati istaka idan aka samu tsawon lokaci tsakanin arwalla da sallah to mutum yana iya asuwaki ana gane da kyau ko misali ni yanzu da na hutu daga gida na yi arwalla yanzu lokacin sallar azahar ya yi na jima ban yi magana ba kun san rashin magana yana sa baki ya abin gakinsa ya canza shi yasa mai azumi ai yake yake wannan warin bakin dan baya magana sosai to kaga kanan kame in yi azahar ina yin doko asuwaki in goge bakina sannan in fara sallah malam ya ce wa in hadar salatun ukhra wa huwa ala taharatin istaka lisaniya idan wata sallah lokacin ta yayi kuma yana da tsarki to ya goge bakinsa kamin sallar ta biyun asadisa na bakwai an ya tawadda a fi makanin tahir mutum ya arwala wuri tsarkakakke asabi'a amma ha arwala ta halatta a ban daki ya halatta a ban daki ko shakka babu akwai masu tambaya akan haka abin da ake nihi dai kada ya kasance nan inda za ka yi arwallon akwai wutsari zube don in kai na ruwan da za ka yi za su baltsawa ga ƙasa za su iya su baltso maka jiki su bata ka musamman ban ɗakunan muna yanzu wanda ana gyara su sosai ana wanke su asabi'a an yakuna al-ina'u an yaminihi na bakwai ya kasance a abin da yake arwalla da shi yana a hannunsa na dama in buta ce in kwano ne shine in kana maftuhan in ya kasance a buɗe yake ya kasance hannun daman ka zaka rika sawa kana ɗibowa ana gan da ko in kuma misali buta ce ya kasance da hannun naka na dama zaka sa kana turawa kana zubawa a hannunka na na hagum asamina an yuqaddima ghasl al mayamin ala al mayasir ya gabatar da wanki bangaren dama akan hagum attasi'a an yabda bi muqaddamin ra'si ya fara da farkon kai wajen shahar kai kenan ma'ana ba ka fara da baya ba ko ka fara daga tsakiya al'ashiratu an yurattiba al-masnuna ma al-masnuni ya jera ya tsara sunnoni tare da sunnoni kalmar madati wal istinsha kaman kurkure baki da shakawa kun ga dukkanin sunnoni ne kuma a jera ake yin su al-hadiyata ashara an yukarrira al-maghsula salasa ana son mustahabi ne mutum ya maimaita wankin arwalla uku uku bi khilafil mamsuhi sabanin wanda shi shaha mishi ne ake ba wankewa ba fa innahu la yustahabbu takraru mashihi to shi wannan ba mustahabbi bane a maimaita wanke a maimaita shaha masa kenan shahar kai so guda ake yi shahar kunnuwa so dai ake yi tambihun az-ziyadatu ala thalathati ghairu mashru'a qari akan wanki guda uku wajen arwalla bai halatta ba واختلف an samu sabani hal tukra aw hal tukraha aw tumna aw tumna an samu sabani shin makruhi ne ko kuma a'a an hana ne haramun ne kwata kwata mutun ya kara akan wanki uku na arwalla qaulani mashhurani magungunna guda biyu ne na malumai shahararru magana mafi inganci haramun ne mutun ya kara wanki na akan na uku domin khilafus sunna ne ko manzo Allah kuma yace من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولا يستحب إطالة الغرة كما باء صن متون يا جاء يتأويت حسكي أشيني الغرة وهي الزيادة على ما وجب غسله من الوجه واليدين شيني كاري akan inda ya wajabta a wanke sana huska da hannaye ma almirfakai ne tare da gwiwar hannu malam nan ishara ne zuwa ga cewa maganar abu huraira fa man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al ba aiki da ita ana domin a ra'ayin abu huraira wajen wanke huska kana iya har wajen wuya ka tashi nan da bayi duka ka wanke haka kuma a wajen hannu kana iya ka wanke har zuwa wajen kafada haka wajen wanke kafa kana iya kayo sama har zuwa wajen gwiwa ana gane da ke ku yace dan manzo Allah yace inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghuran muhajjalina min atharil wudu yace to duk mai son hasken shi ya wuce ya wuce nan yawwa to yayi ko to shine mai yake da suna mala yake ishara akan shi wannan yana nuna mana dai ko sahabi in yi magana ta saba mata manzo Allah za a mi za a mayar mishi abu shi tare da nema mishi gafara wala masfur raqabati to in an mai in an mai da maganar sahabi to ina ga wani malami ana gane da ke ko to musamman malamanmu na zamani inda ba su kai darajar magabata ba wa masfur rakabati da kuma shafa ma wuya wala ba ta bi maski al'adha'i bil mindili babu laihi mutum ya kare arwalla ya sa wani kyalle wani hankici malam ali ko ko kuma malam umar hankici ko kuma mushuwar babu laihi mutum ya sa ya goge jikinsa babu laihi ana gane da kyau ko na'am amma al-afdal kan mutun ya sa dan manzo Allah bai haka ba ko asali ma yayo wanka aka mishi kille sai bai sa ba ko yawa amma babu lahi mutun yayi faslun al-istinja'u wajibun wanki hutsari wajibi ne shine al-istinja'u ma'ana tsarki da ruwa wajibi ne wa huwa ghaslu mawdi'il hadath bil ma'i shine wanki wurin da hadasi ya hoto da ruwa ويستنجى من كل ما يخرج من المخرجين معتادا kuma ana yin tsarki da ruwa daga dukkanin abin da yake hitowa daga mahuta guda biyu mu'tadan ma'ana kamar yadda aka saba ma'ana abubuwan da aka saba suna hitowa daga mahuta guda biyu shiwar sihi banda me yake da suna iska wa sifatuhu siffar shi an yabda bi kasli yadihi yusra ya fara wanke hannun shi na hagum qabla mulaqatiha al'aza kamin ya haɗa hannun nasa da ƙazamta thumma bi ghasli mahallil bauli sannan ya wanke wurin hutsari thumma yantaqilu ila mahallil gha'ifi sannan ya je a wurin kashi wa yasubbu al-ma'a ala yadihi sai ya zuba ruwa akan hannunsa ghasilan biha tare da wankewa tare da cuda al-mahall wurin da daudar take wa yastarhi qalilan kuma ya rika zubo ruwan kadan kadan shine wa yastarhi qalilan wajen zuba ruwan ya rika zubo su kadan kadan wa yujidul arka hatta yunqi al mahalla kuma ya kyautata al arka shine addalk ya kyautata murzawa har sai wurin ya tsarkaka da kyau thumma yaghsilu yadahu ba'da zalika biturabi sannan sai ya wanke hannunsa bayan wannan da da ƙasa wa nahwihi da makamancinsa ka fike ta yi malam wannan shine fa fassaran fassaran maganar bayhudan nan da yake laqad allamakum nabiyukum kullu shay'in kullu shay'in hatta al-qira'a qira'a annabin ku ya koya muku komi hatta ma tsugunni yanda mutum zai tsugunnawa ma'ana yanda mutum zai zai wanke zai tsarki to wannan magana tana da mahimmanci sosai musamman wajen mata malam yace in za ki yi tsarki ki fara wanke wurin hutsari sannan wajen mi wajen kashi haka ma namiji in ba haka ba in kace sai ka wanke wajen kashi ka zo ka wanke mi wajen hutsari to kaman ka ƙara najasa ne akan najasa domin abin da yake fitowa wajen kashi kazamta shi ta yawa akan abin da ke fitowa wajen mi yawa kenan kaman ka gogo ka shine ka samu al'aurarka musamman wajen mata kuma musamman wajen wanki ma yara yara yara mata kashi haka zaka gani mace sai ta fara da gaba sai ta fara da baya sannan ta me ta komo gaba wannan kuskure ne kaman ta kwaso kazamta ne ta kawo a gabanta wanda kuma gaban yana saurin daukar kazamta ko mi karamtar ta na'am malam yace wal istibra'u wajibun shi istibra'i dole ne akwai istibra'i na mata akwai al-istibra'u me yake da suna fil haid akwai al-istibra'u me yake da suna fil fi fi fi fi tuhuri istibra'i na mata a wajen haila wannan mun ganshi a karatu sunan abi dawud shine mace mazinaciya in ta tuba ba za a aure ta ba sai ta yi istibra'i ma'ana sai ta yi haila jini guda shine istibra'i to anan malai na nufin istibra'i na wajen tsarki na wajen hutsari da kashi وهو استفراغ ما في المخرجين من الأذى شيني تبتر دهيتر شيني استفراغ استفراغ daga daga alfarag ne ma'ana ka hudda komai tabbatar da hotar komai da yake hitowa daga mahuta guda biyu na kazamta wasifatuhu min albauli siffarsa a wajen hutsari an yaj'ala zakarahu baina usbu'aihi mutum ya sa azzakarin shi tsakanin ‘yan yatsu guda biyu a sababati wal ibhami manuniya da kuma me yake da suna babban yatsa fa yumirruhuma min aslihi sai ya rika tahiya da su yana komowa min asli min aslihi ila busrati daga asalin al'auran ma'ana can farkon al'auran na can wanda ya haɗu da ƙarshe daga can ma'ana inda al'aurar ta faru ila busratihi har zuwa kan al'aurar wa yanturuhu sai kuma ya rika me yake da suna matsa shi tare da motsawa yaf'alu zalika salasan yansur yanturuhu shine ma'anan yuharrikuhu ya rika harraka shi salasan sau uku salasa marratin har sau uku bi khiffatin fi salti tare da yi sannu-sannu a wajen matsawa shine asalt wannan dukkanin su ma'anan su guda ana gane da ke ko ko kuma asalt wajen matsawa annatar shi kuma wajen zazzagawa abinda ma ne ke nufi shine in ka kare hutsari wannan ya shahi namiji ne to sai ka sa ƴan yatsunka akan al'aurarka sai ka rika sahiya kana komowa da kana dan matsawa dan hutsarin yami ya huto gaba ɗayansa bayan wannan kuma sai ka zazzaga al'aurar taka har sau uku to sai dai wannan istibra'in gaskiya bai tabbata ba kuma likitanci ya tabbatar da yana yana cutarwa ana gane da kyau ko yana cutarwa matsawan yana cutarwa yana cutar da al'auran namiji to sai dai shi kakkaɓewan shi wannan ana iya a ce mutum ya yi ko shi ba sosai ba wa yajibu ghaslu الذكر كله لخروج المني ya wajabta wanke wanke al'auran nami al'aura gaba ɗayanta idan mani ya hoto idan mazi ya hoto wa fi wujubin niyyati fi ghaslihi qawlani a wajen wajibcin niyya wajen wanke sa akwai magana guda biyu wasu sun ce sai kayan niyyan tsarki wasu sun ce ba sai kayan niyya ba ita niyya gaba kayan gabas bace malamai suka ce man azima shay a fakar nawahu da ka tinkari abu to kayi niyya shi ana gane da kyau ko shi yasa aka ce ma at talaffuz biha bid'a ba za ka gani ba kawai zuciyarka ce za ka ba me za ka ba labari ghaslun adabu qada'il hajati 14 adaban ladubban biyan bukata goma sha hudu ne al'awwalu ana biyan bukata ana nuhin shiga ban daki zikrullah inda iradati dukhuli qabla al-wusul ila mawdi' al-adha ambaton Allah lokacin da mutum ya so shiga kamin ya isa wajen dora kazamtar ma'ana kamin ya isa wajen salangar bakin kofa ya ambaci Allah fa yaqulu sai ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka min al-khubush daga aljannu maza wal khaba'is da aljannu mata wa yaqulu ba'da al-khuruj minhu sai ya ce bayan hutowar sa ghufranaka Allah muna neman gafararka alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha godiya ga Allah wanda ya tihiyar mini da kazamta wa afani kuma ya bani lahiya wala yajuzu dukhulul khala'i wannan addu'ar ba ta tabbata ba baya halatta shiga ban daki bi shay'in fihi zikrullahi ta'ala da abinda akwai ambaton Allah a ciki ma'ana abinda aka rubuta sunan Allah a ciki kal khatami kaman zobe wa dirham da kuma dirhami kusa akwai kuɗi wanda suke an rubuta sunan Allah a kansu misalin kuɗin Saudiya ina ketu zaton akwai akwai dirafansu a ciki kuma dirafansu akwai mai a ciki la ilaha illallah aha na gaba wala ya juzu dukulul khala'a nan ne wala ya juzu listinja'u bi shay'in fihi zikrullah ta'ala baya halatta yin tsarki da abin da ke akwai sunan Allah a kan shi misali wata takarda ka goge in baka samu ruwa ba ko wani kyalle idan dai har akwai sunan Allah a ciki ba a gogewa da shi asani an yuqaddima rijlahu al-yusra fi ad-dukhul wal yumna fi al-khuruj ya gabatar da kafa ta hagum a wajen shiga ta dama a wajen hitowa asalisu an yaqdi hajatahu wa huwa jalisun na uku ya biya bukatar sa yana azamni to nan ne malaman mu suka samu ko aka samu a kasar Hausa ana ana zagin mai hutsari daga tsaiko yawwa har idan kana hutsari daga tsaye ma wani ma zai ce maka ma kahuri tsananta sosai akan hutsari daga tsaye shine ai da aka karanta hadisin hutsari daga tsaye yana daga cikin hadisan da da aka karanta manzon Allah ya hutsari daga tsaye Abdul Jabbar lokacin yana ta'addanci nan nasa ce ka ji hadisan garin da inda suka rena manzon Allah wai sun ce manzon Allah na hutsari daga tsaye alhali kuma mu al'adar mu ce aka yi sa'a take da wannan mana a hausance a ƙasar hausa ko mu ce a wannan ƙasashen namu a al'adar mu ma ne ba a hutsari namiji ba a hutsari daga me daga tsaye to sai aka zo kuma shari'a aka samu su hadisai wanda suka nuna haka to shi sa sai abin ya ƙara sai aka ƙara ma zawo ruwa sai sai al'ada ta ƙara me ta ƙara ƙari to wannan shine kenan amma in ba shi ba laraba baya daga cikin al'adar su wai raina mutum da ya hutsari daga tsaye suna hutsari daga tsaye a wajajen turawa su ma haka su arna matsalata su han mata ma suna hutsari da tsaye ka gama ce ta yi tsaye tana tsarga hutsari a mutum ya tsaye lagos ko to Allah ya sa ka ingani dai Allah ya sa ka ingani na shi dai ana cewa ko akwai mai so ya gani a to kun gani mutum ya gani ai ya ganin makan shi bala'i yawwa to ka gani in ka gama tana hutsari sai ka ganin makan ka bala'i yawwa ai misali kana kana aje kafa Lagos kai ido hudu na mace na hutsari to ka sa akan ka wannan tsayya ba ta da sa'a na'am eh to yace arrabi'u an yudima at-titra hatta yadu hatta yadnu min al-ard mutum ya dawamar da suturarsa har sai ya isa har sai ya kusa ga ƙasa ma'ana in kashi ne zaka misali ba da tsaye zaka zare wando ba a'a sai ka mi sai ka duka al-khamisu an ya'tamida ala rijlihi al-yusra ya dogara akan kawar shi ta hagum as-sadis ila rabi ashara nan malam duk kwararo su ne zai talqisi ne malam zai yace na na shidda har zuwa na goma sha hudu an yufarrija baina fakhidaihi ya raba tsakanin ɗan tsakanin katattarunsa wa an yashtani bal mawdi'a as-sulba wal ma'a da'im kuma ya nisanci wuri wanda yake da ƙarhi da kuma ruwa wanda suke ba sa gudana wuri guda suke abin da aka ce ka nisanci wuri mai ƙari in kana hutsari hutsarin zai iya ne zai iya zai iya zuzugo maka na'am kenan ka samu wuri mai tabshi kamar rairai wa an yughatti ra'sahu kuma ya liƙe kansa dan ka a gane shi yana yana kashi yana hutsari ko hako ko haka wa an wa Allah ya takallama illa bi muhimmin kuma kada yi magana sai da wani abu mai muhimmanci ka khaufi fawati nafsin aw mali ko tsoron lalacewar rayuwa ko kuma dukiya misali kana kana hutsari sai ka tsinkaye wani yaro zai fada a ruwa to kana ko kashi sai ka kana iya kai ihu jama'a ku kama yaron can wa an yattaqiya ar-riha kuma ya nisanci iska abin da yake ni da iska shine kada ka yi hitsari a inda yin iska ya bugo zai iya mai da hutsarin game ga jikinka shine ma'anan ka nisanci iska wal hujr wal hujr al hujr shine ramu na kwari kuma ka nisanci ramu na kwari shi ake cewa as-saqab ramu na misali kana aika zo ka hutsari ramin maciji to kaga wannan za a iya cewa ma in ba a yi sharar kasuwa ba in ba a yi sharar masallaci ba a yi ta kasuwa ko in ba ka yi dan Allah ba to idan tsoron kada a zo ka tsarga wa maciji wutsari ya hoto ya hoto ya maka aiki wal mala'in salat da kuma wurare guda uku wanda suke jayo la'anta wa hiya mawadi'u julusin nas shine nisantar hutsari inda mutane ke zama wa turuqatihim da kuma tsakiyar hanyoyinsu wa an yastatira an a'yuni annasi kuma ana so mutum ya suturta kanshi inda mutane ba su ganin shi da sunna ne in zaka hutsari ko kashi zaka biya bukata ka nisanci inda kowa bai ganin ka wa an yabta'ida an masami'ihim kuma yayi nisa daga mashin su ana gan da kyau ko idan kana fil fada'in a cikin hili ne kuma wannan daga jin su na abubuwa guda biyu na farko kana iya kana biyan bukatar taka ka ji wani abu wanda zai sa dole sai ka yi sauri ka tashi alhali hutsarin yana zuba a cikin a cikin wannan ko kuma kana iya a zo mai gida ne za a yi an gane mai gida ma'ana kashi ne ka tahi a shi zawo ne shi kuma ka san bai ruwa asiri ko yawa ka gani da ka fara mutane za su ji kara an ji kara kuma an san me ake yi to shi sa aka ce ka nisanci jin mutane inda baka jin su ba su ne ba su shinka ya ce wa Allah ya staqbil alqiblata kada mutum ya fuskanci alqibla wa wala yastadbiraha kada ya fuskanci kada ya bata baya idan kana fil fada'i in yana a cikin hili wa lam yakun fihi satirun kuma babu sutura a hilin fa in kana fihi satirun fa fi man'ihi qawlan idan akwai sutura a wurin to a cikin hanawarsa magana biyu ce al-mukhtaru minhuma al-manu amma zabibbiyar magana shine hani ko akwai sutura kada ka kalli al-qibla wa amma fi'luhu fil manzili amma kallon al-qibla a cikin gida fa yujuzu mutlaqan shi wannan ya halatta kai tsaye a'ani ina nuhin sawa'un kana hunaka satirun amla akwai akwai sutura ko babu sutura am kana hunaka mashaqqatun amla akwai tsanani ko kuma babu tsanani ma'ana in cikin gida ne za ka biya buƙatar ka babu lahi don ka fuskanci alƙibla don akwai gina ta gida ta me ta suturta ka daga alƙibla faslun nawaqidul wudu'i arba'atun al-awwalu ar-ridda awwan dake walwali arwalla hudu ne na farko shine ridda wa hiya kufrul muslimi shine kafurtan musulmi asani ashakku fi wujudi tahara shakka game da wai shin ina da tsarki ko ba da tsarki aw fil hadathi ko kuma shakka game da hadasi shin arwalla ta kare ko bata kare ba aw fi sabiq minhuma ko kuma dangane da abin da ya riga kana shakka wai shin me yake da suna ka riga yin arwalla ko kuma shin nayi tsarki ko kuma nayi arwalla kana shakka wanne ka riga yi tsarki ka riga yi ko kuma arwalla ka riga yi to kun gani idan tsarki ka rigayi babu wata matsala idan kuma arwalla ka rigayi kenan akwai matsala tunda sai an yi tsarki ake mi ake arwalla yace malam yastankihu shakku matukar shakka bata aure sa ba ma'ana in mutum mai yawan shakka ne to shi ba zai aiki da shakka shi ba wannan mun sha bayanin shi asalisu alhadasu na uku shine hadasi wa huwa ma kharaja min ahadi sabilaini shine abin da yake hitowa daga ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu ala wajhi sihha wal ihtiyat a fuska ta lahiya da kuma sabo ma'ana abinda an saba yana hutuwa daga mahuta guda biyu kashi hutsari amma wani abu ya huto daga mahuta guda biyu wanda ba ba a saba ganin ya huto ba to wannan ba a bashi matsayin najasa arabi'u al-asbabu ba a bashi matsayin hadasi nake so in ce misali misali namiji jini ya huto masa ta al'aurashi za a bashi matsayin hadasi sai dai jinin ya kasance shi menene najasa ne yace ar-rabi'u al-asbabu sababba wa hiya thalathatun uku ne al-awwal lamsu man tujadu al-lazza bi lamsihi shahar wanda ake samun dadi idan an shahe sa fil adati a al'adance ka zauja wal ama kawan mata ko baiwa in kasa da lazza idan mutum ya ya nufaci jin dadi wa wajada ha kuma ya ji dadin aula ko kuma a bai ji dadin ba wa wajada ha amma sai ya ji dadin ma'ana ba da niyya yayi ba sai ya ji dadi min ghairi qasdin illa al qubla sai dai sun ba fil fami a cikin baki fa innaha tanqudu mutlaqan ita wannan kai tsaye tana walwali arwalla fala tura'a fiha lazzatu ana gane da ke ku ba a lura da ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba wannan maganan mun ga cewa bata inganta ba ko musamman ma ka ji ƙarara ma yi malin hada sun ba ma ya ce ita ita ce malin ya ce ta yi haɗari kuma ita aka rawaito manzon Allah ya yi kenan ghairu hamin babi aula ko wa qauluna lamsu man tujadu lazza bi lamsihi adatan ihtirazan mimman la tujad da muka ce tabin wadda ake samun jin daɗi idan an taɓe ta a al'adance ihtirazan mimman la tujadu lazza dan mu kore wadda ba a jin daɗi ne in an taɓe ta adatan fa inna halatan kudu lodo fa inna halatan kudu wannan ba ta lalata arwalla ka sagira kaman taɓin yarinya karama allati la tushtaha wadda ba a shahawarta wal mahrami ko kuma muharrama kal ummi ka uwa wal binti ko diya wal ukhti ko kuma yar uwa in ba fitinan ne ba wa zai taɓi kanwarsa ko diyarsa ya ji sha'awa asali na biyu masu zakari nafsihi almuttasili bi batini kaffihi tabin azzakarinsa da kansa wanda ya kasance ta hanyar tahin hannu cikin tahin hannu ko gehen tahin hannu ko kuma cikin 'yan horutta au bi jambiha ko kuma gehen 'yan horutta gehen tahin hannu nan gehen in hurta shi kuma nan na'am yace min gairi ha'ilin ba tare da wani shakamaki ba amdan ya kasance da gangan mutun yayi aw tahwan ko kuma cikin mantuwa iltazza amla ya ji dadi da ya tabi al'aurar tashi ko bai ji dadi ba masahu min al-kamrati aw min gairiha ya tabi ta ne daga kan al-kamra shine kan azzakari shine al-kamra aw gairiha ko kuma a'a ba kan bane ya taba wala yantaqidu dukkanin shi dai arwala tana karewa a malikiyance wala yantaqidu bi masjihi min fawqi ha'irin arwala ba ta karewa idan mutum ya taba al'aurar shi a saman wani shakamaki walau kana khafifan ko da ko a ce shakamakin sarasara ne mara nauyi ne wala bil qahqahati fi salati haka kuma me yake da suna yin dariya a cikin sallah yana lalata sallar amma baya lalata arwalla wala bi masli imra'atin farjaha ala al-mazhabi ko kuma mace ta tabi al'aurata ita ma baya lalata arwalla wakila yankudu mutlaqan wasu kuma malamai suka ce a ita ma ta tana walwalewa kai tsaye idan ta tabi al'aurata wakila yankudu in qabadat alaihi wasu kuma suke a tana lalacewa idan ta damiki al'aurar tata ta jimki al'aurar tata aw altafat ay adkhalat yadaha ko kuma altafat yana da ma'ana guda biyu to shine malam sai fasar shi ma'anar da yake nufi ay adkhalat yadaha ta shigar da al'aurar ta ta shigar da dan yatsanta a cikin al'aurar ta ta baina shafarataiha shafaraiha shafaraiha shine me yake da suna labban al'auran mace su ake cewa ash-shafaraini kenan idan mace ta tsoma dan yatsanta a cikin al'aurarta to me yake da suna arwallata ta lalace wala yantaqidu in massat zahirahu arwalla ba ta lalacewa idan ta tabi saman al'aurarta ta wala bi masjid duburi ko kuma idan ta taba duburarta wala wala wala bi masjid ad-duburi ba mace ba kawai hatta maza su ma in suka taba duburarsu arwalla ba ta lalacewa walal unsayaini haka kuma marina ana gane da kyau ko marina guda biyu su ma haka in an taba su arwalla ba ta lalacewa ana nuhin golaye wala bil in'az ban so dai in hudi amma dole sai an hudi ka san akwai adara ga wuri sai an musu baro baro sannan suke ganewa wala bil in'az ko kuma tashin azzakari shi ma baya lalata arwalla min ghairi lazzatin in baka ji dadi ba wala bil lazza ana gan da kyau ko haka ko da ma mutum ya ji dadi wala bil wala bil lazzati bin nazri haka kuma nan kenan yace idan al'auran mutum ta tashi in bai ji daɗi ba arwallah ba ta kare mafhumul mukhalafa kenan in ta in ya ji daɗi ta mi magana mafi yinci ba ta kare ba yace wala bil lazzati bin nazari haka kuma arwallah ba ta karewa dan mutum ya ji daɗi da ya kalli wata mata ko wani abu sai ya ji daɗi na sha'awa min ghairi mazin amma in mazi bai fito ba wala bi tafakkuri haka arwalla ba ta karewa dan mutun yayi tunani na sha'awa ma'al lazzati tare da jin dadi fi kalbi a cikin zuciyarsa min ghairi in'azin in dai al'aura bata tashi ba kaji har wani har wani dadin zuciya ake ji far'ani malam yace abubuwa guda biyu ma'ana nan wasu abubuwa ne daban a cikin reshe na abin da ke lalata arwalla. Al'awwal, na farko, alkarkaratu shadida tuji bulwudu. Ƙululu, an gane shi ko? Ciki wata nan kana yi cikin ƙululu, yawwa, yunwa na ke ji. To, na san dai haka wata yake cewa. Tuba ne ce tuji bulwudu. yana wajabta arwalla amma magana mafi inganci baya haka hadisi karara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai cikin cikin bulugul maram idan ɗayan ku yaji wani sauti a cikin cikin sa yana sallah kada ya tahi hatta yaji darihan aw yasma'a sautan har sai ya ji wari ko kuma ya ji ƙara na waje ba na ciki ba yace asani qala fil kitabi in salla wa huwa yudafi'u far'i na biyu abu na biyu da yake lalata arwalla wanda wanda an soko shi ne amma baya da asali na kai tsaye da lalata arwalla shi yasa yake far'ani yace qala fil kitabi yace a cikin littafi mafi yawanci da sun ce alkitab suna nufin almudawwana ana gane da kyau ko malikiya kenan sun ce almudawwana ya ce a cikin littafin suna almudawwana in salla wa huwa yudafi'ul hadas idan mutum yayi salla hadasi yana tunkudar sa a ada abadan to hal abada sai ya saki ma'ana kai salla hutsari ya matse ka kai salla kashi ya mi ya matse ka qala al ashyakh shehunnai suka ce manyan malaman malikiya in mana'ahu zalika idan wannan ya hana sa min tamamin fara'id cika ya hana sa ya iya cika farillan sallah a ada abadan har abada zai sake wa in mana abu min tamami sunan a ada fil waqti idan sunnoni ya hana sa cikawa to zai sake ma a cikin lokaci in lokacin ya wuce shikenan wa in mana abu min tamamil fada'il fala i'adata alai idan matsi na na na hutsari ya hana sa cika mustahabban sallah to ba sai ya sake wannan sallar ba abinda maliki nihi ne asali hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la salata bi hadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al akhbathani ba a sallah in abinci yazo ko kuma mutum hitsari ko kashi yana matsesa ya matsesa ba a sallah amma in mutum yayi har in an samu natsuwa magana mafi inganci sallah ta yi domin alhukum ya zuru ma illati wujudan wa adama me yasa aka ce kake hutsari kake kake sallah in abinci ya zo dan kada a zo kana sallah kana mi tuna abinci me yasa aka ce in hutsari ya matsa kada kai sallah dan ka a rasa mi natsuwa to in an samu natsuwa ya in ba a samu natsuwa ba to sallah ba sai ba ana gane da kyau ko kenan dai a takaice dai in kana jin hutsari ko kashi to ka je kai sannan kai ne ko da zaka rasa ko jam'i ne domin samun kushu'i a sallah ya yi mahimmanci akan samun mi ya yi mahimmanci akan samun jami'i ana gan da kyau ko wannan shine kenan asalisu na uku zawalul aqli bil igma'i gushewar hankali ta hanyar suma awil jununi ko hauka awil sukuri ko maye kana sukuru bi haramin aw halalin ɗaya ne mayan da halal ya kasance ko da haramun ana gane da kyau ko ana misali kana iya ka sha wani abu ya buga ka ya sa ka su abinda asalin halal ne misali akwai wani kunu da in ya jima yana iya buga mutum in sa ai akwai burkutu ko ai da hatsi ake yin ta to kun gani da kunu da burkutu du abinda ake su guda ne shi yasa in aka samu matsala kunu yana iya buga mutum yana iya buga hura ma wata ran tana yi eh hura ma tana iya buga mutum tunda ita ita ma da burkutun kwanaki ne take yi ta yi kwanaki a tsime a cikin ruwa kamin a surfa ta bayan an surfa takin ma ta yi kwanaki a tsime bayan an dafa takin ma ta yi kwanaki a cikin tukunya ana gani da kyau ko to shi yasa irin wa'annan suna iya bugawa to kun ga kai asali halal ne ka sha amma ya buga ka to malam yace duk da wannan yana kare arwalla au bi naumin ko da ko da kwana in sakula in kwanan ya yi nauyi wa fala kuma ya jima au kasura ko kuma gajere dai ne inda ya yi nauyi bi khilafin naumil khafif sabanin kwana wanda yake mara nauyi fa innahu la yanqudu shi baya lalata arwalla walau tala ko da ko ya jima wa huwa alladhi yash'uru sahibihi biman yadhhabu wa man ya'ti kwana mara nauyi shine wanda ma'abocinsa yake jin mai zuwa da komowa kana jin shigowar mutane kana jin mi hutar su kuma kana jin maganar su wa huwa alladhi bidalika ko yawa wasaqilu huwa alladhi la yash'uru sahibuhu bidalika mai nauyi shine wanda mutum baya jin haka wa yahrumu ala almuhdithi salatu mai hadasi haramun ne gare shi sallah ma'ana wanda baya da arwalla haramun ne gare shi sallah wanda baya da tsarki والطواف da tawafi wa sujudu tilawa da sujada ta karatu ana ganin ke ku wa sujudu tahwi da kuma sujada ta sahau ta mantuwa yana nuhin misali mutum ne ya manta da ashe akwai ba'adi a kansa sai ya tuna to dole in zai ramka ba'adin nan sai ya mi ya kaga sujada guda biyu ne kawai ya sallame ko yawwa shine ya kawo anan ba yana nuhin tsakiyar sallah ba wa masul mushafi bi yadihi da kuma tabin alqur'ani da hannunsa aw bi'udin ko da wata sanda wa hamluhu bi kharifatin da kuma dukarsa da kharifa kharifa shine wi'a salka aw illaqatin ko kuma salka wanda ake ratayawa wa yajuzu masul lawhi kuma ya halatta taba allo lil muallimi wal muta'allimi ga mai koyo da mai koyarwa ala ghairi wudu'in ko ba su da arwalla wa masul juz'i lil muta'allimi da kuma taba juz'i abinda bai cika alqur'ani ba ya halatta ga mai koyo walau kana baligan ko da baligi ne wa yukrahu lis-sibyani masul mushaf al-jami' lil qur'ani min ghairi wudu'in an karhanta yara kanana su tabi alqur'ani wanda yake gaban mai cikakke kamili ba tare da arwalla ba faslun wa mujubatul ghusli arba'atun abubuwan da ke wajabta wanka hudu ne inqita'u damil haid katsewar jinin haila wa damin nifasi da jinin biki wal mautu da mutuwa wal janabatu da kuma janaba mana in mutun ya mutu sai an mishi wanka ba ana nufin in ka mutu ka komo ba sai kai wanka Allah gane da ke ko yawwa in ka mutu sai an maka wanka ka akwai akwai wa'azi kai hoke ma kanka wanka kai yanzu kato da kai kaya da wani ya maka wanka ko matarka ba kowa ke dama ta shi tafi shi wanka ba ana gan da ke ko to balantana wani can wanda yake ba ba matarka ba ya maka wanka to amma idan ka mutu kaso ko baka so ba wani zai mi wani zai maka mai yawa baka ma san shi ba mai yawa ma wani makiyinka ne anguli ce da kan zabuwa yanzu soyayyar kai ce ya maka wanka dan ya ga wasu abubuwa da bai gani ba lokacin kana raye وهي نوعان جنبا كلا بيوتي خروج المني هتر مني المقارن للذة wanda ya haɗu da jin daɗi almu'ta da al'adance kun san akwai fitar maniyin da babu jin daɗi kun san akwai wanda in ya ci wuya wuya ta kai wuya mani yana hutu mishi ko kuma mutum ya faɗo daga kan wani abu ai kamar kawar misalin wata dabba ce zaka gani dabba idan aka kaɗo ta ko kuma ta shawaya zaka tana zubda wasu ruwa masu yabki to wannan shine kawai da misalin yaro ne ya sha kashi ya lafta hutsari to shi kato ba hutsari zai lafta ba uban hutsari zai lafta wasu tsiya zai zubuto bari zai yi san bari ko yawa to shi bari zai yi na'am to shine kenan a malikiya idan mani ya fito ba ba ta hanyar jin daɗi ba to wannan babu wanka domin 'yan magana suka ce ban ci kasuwa barin hwa ba ta hwa domin ba ko to ban ji daɗi ba kenan bin zai gaban da wanka na'am a takaice dai magana mafi inganci inda mani ya hoto sai an yi ne yawwa minar rajuli awil mar'ati daga mace ko da namiji fi naumin aw yaqazatin a halke ko a cikin kwana bi fathil qafi diddi an naumi yaqaza idan aka ma qafun fatha shine kishiyar kwana halke kenan ido biyu wa kad yajibu al-ghusl li khurujihi min ghairi muqaranati al-ladha mani wanka yana iya wajabta idan mani ya huto ko da ba a ji daɗi ba mislu an yi jami'a misalin mutum ya yi jima'i fayaltazza sai ya ji daɗi a wajen jima'i walam yanzil alhali sai kuma mani bai huto mishi ba bai inzali ba thumma yakhruju minhu almaniyu qabla an yaktasila sanan daga baya kamin ya wanka sai mani ya huto masa ana iya samun wannan kai mu'amalar aure da iyalinka mani bai huto ba sai daga baya watar ma sai ka ji zaka yi wanka sai ka ganshi to tuzurai ku muna afuwa wa maghibu hashafatil balig da kuma boyewar hashafa hashafa ita ce yanka ta namiji kenan da boyewar yankan namiji wa hiya ra'su az-zakari shine kan az-zakari aw maghibu misliha ko kuma boyewar makamancinta min maqtu'iha na daga guntsararta abin da yake nufi shine cikakken cikakkiyar al'aura ko kuma wanda ba cikakkiya ba musan akwai wanda al'aura shi tana iya gutsurewa kanta ya gutsure sai kasance yanzu guntun ne yake aiki to ko da guntun aka samu ya ɓoye fi farji adamiyyin a cikin farjin ɗan adam ana muhimmanci aw ghairihi ko wanda ba shi ba ana gane da kyau ko wanda ba shi ba kenan misalin aljani misalin kai kai kai mu'amala da aljana ana samun wannan akwai wanda aljannu mata ke hana musu aure mutum ya jima baya aure to aljana ta aure sa kuma zai rika mahulkin yana mu'amala da ita irin wannan kaga duka sai yayi wanka yace unsa au zakari ya kasance al'aurar tasa ta shiga ne a cikin mace ko kuma na namiji ma'ana namijin dai haɗar liwaɗi shi ma sai ya yi wanka ma wannan shi ake cima aikin banza arwala da fitsari hayyun aw mayyitin ya kasance wanda ya saduwar da shi rayayye ne ko matacce ko gawa kai mu'amala da ita wa illam yunzil ko da mani bai fito ba sai kai wanka ma'ana dai kai tsaye dai mu'amala ta aure kwanciya tana tana wajabta wanka wa tamna'ul janabatu mawani alhadathi al-asghar haka janaba tana hana abubuwan da karamin hadasi yake hanawa ma'a ziyadati tahrimi qira'atil qur'ani tare da haramcin karatun alqur'ani illa al-aya sai dai aya wa nahwaha da makamancin ta ala wajhi ta'awudi a fuska ta neman tsari wa ruqa da kuma ruqiyya wal istidlal ko kun ba da dalili dalibi ne zai ba da dalili da wata aya alhali ba ya da tsarki wa dukhulil masjid da shigan masallaci wal muktafi da zama a cikin sa wal ghusl min al janabati mustamilun ala fara'id wa sunan wa fada'il wankan janaba ya kumshi farilloli da sunnoni da mustahabbai fa amma fara'iduhu fa khamsatun farillansa guda biyar ne niyyatu raf'il hadath al akbar niyya ta kawar da hadasi babba wa ta'mimu zahiril jasadi bil ma'i da kuma game saman jiki zahiri na jiki da ruwa wa dalku da cuccudawa wa taklilu sha'ari da tsefe me yake da suna gashin kai wal muwalatu da kuma gaggawa gaggautawa wa amma sunanuhu fa arba'atun sunnonin sa hudu ne albad'u bi ghasli al-yadaini farawa da wanke hannaye guda biyu kabla idkhalihi ma fil ina'i kamin sanya su a cikin ƙwarya ko robar da mutum zai arwalla wa masu simahil uzunaini da kuma shafa ma cikin kunnai wal madmadatu da kuma kurkure baki wal istinshaqu da shaƙa ruwa wa amma fadailuhu fa sab'atun amma mustahabbansa bakwai ne at-tasmiyatu wal bad'u bi ghasli ma ala badanihi min al-adha yin bismillah da fara wanke abin da ke akan jikinsa na kazanta sun malwudu'u kamilin tamman alwalla kammalalla marratan marratan amma wanki guda guda wa yalwi bihi raf alhadath inda tilkal a'dha'i a wajen wannan wannan gabobin sai yayi niyan kawar da janaba thumma ifadatul ma'i ala ra'sihi thalathan sannan ya kwarara ruwa akan kanshi sau uku thumma ifadatul ma'i ala shiqqihi al-aymani qabla al-aysar sannan ya kwarara ruwa akan bangaren shi na dama kamin na hagum wal bad'u bil a'ali qabla al asafili da farawa da saman jiki kamin kasa wa taqlilul ma'i ma ihkamil ghusli tare da karanta ruwa amma fa tare da kyautata wankan bi kasril hamzati ay itqanihi faslun at-tayammumu ko li ne litayammumi a'a haka nan dai ne ko at-tayammumu taharatun turabiyatun ita taimama wani tsarki ne da ake yi da ƙasa tashtamilu ala maskil wajhi wal yadaini ta kunshi shahar huska da hannaye wa sababuhu faqdul ma'i abinda ke sa ayi taimama shine rishin ruwa haqiqatan a haƙiƙani aw ma huwa fi hukmihi ko kuma abin da yake a matsayin rishin ruwa mislu an yakuna ma'ahu min al ma'i misali ya kasance a ya kasance tare da shi akwai ruwa ma la yakfihi ruwan da ba sa isa shi idan kana da ruwan da ba su isa ka arwalla to za zaka zaka dauki hukuncin ka wammi rishin ruwa kaman baka da ruwan aw ma un yakhafu bi isti'malihi fawata nafsihi ko kuma ruwan da yake tsoron in yi amfani da su zai iya rasa rayuwar shi aw fawata manfa'a manfa'ati ko kuma rishin wani amfani mai mai, mai karfi au ziyadata maradin ko ƙarin rashin lahiya au ta'akhkhura bur'in ko kuma in yi amfani da ruwa cutar tasa ba za ta yi saurin warkewa ba au hudusi maradin ko kuma samuwar rashin lahiya wa yubahu tayammum min al-hadath al-asghar ana halatta yin taimama dalilin karamin hadasi wal akbar da babba idza wujida sababuhu lil maridi idan aka samu dalilin sa ga marar lahiya wal musafiri da mai cikin balaguro li kulli salatin ga kowace sallah ana nuhi idan wanka ya kama mutum baya da ruwan arwala ya halatta yi mi taimama wali sahihi alhadir li salatil janaza haka kuma wanda yake lafiya lau kuma ba a cikin balaguro yake ba a wajen sallar gawa ya halatta gare shi ya taimama idan ta ayyana idan sallar ta gawar ta kasance dole a kansa wali fardi ghairul juma'ati haka kuma da wajen yin farilla ta sallah banda juma'a ya halatta mutum ya arwalla bi sharti an yakhsha ya halatta mutum ya taimama bi sharti an yakhsha fawatal waqti da sharadin ya ji tsoron kubucewar lokaci bi isti'malil ma'i idan yace sai ya jira ruwa wala yu'idu kuma in yayi taimamar ba sai ya sake sallah ba dan ruwa sun zo bi khilafil janaza sabani ita kuma janaza idan lam tata'ayyad idan bata zamanto wajibi akan mutum ba shi ba zai yi taimama ba kenan ba a yin taimama a malikiya dan me sallar gawa idan sallar gawa ba dole bace akan mutum wa fardil juma'ati haka farilla ta juma'a a malikiyance ba a mata taimama walau khashiya fawatahu ko da ko a ce mutum ya ji tsoron sallar juma'an ta kubuce masa ana gane da ku amma magana mafi inganci shine kishiyar haka wasa'irin nawafil sunaniha wa mustahabbatiha haka kuma wanda yake gida yana lafiya lau baya halatta yayi taimama don yin sauran nafiloli sunaniha wa mustahabbatiha nafiloli na sunna da kuma nafiloli na mustahabbi shi ma dai kishiyar haka ne wa yabtulu tayammum bima bima yabtulu bihi alwudu duk taimama tana lalacewa da abinda arwalla take lalatawa wa bi wujudi alma'i qabla salati da kuma samuwar ruwa kamin sallah illa an yakhsha fawata alwaqti bi isti'malihi sai in ya ji tsoron lokaci zai iya wucewa idan ya ce sai ya jira ruwa ya yi arwallah kinan idan kana da tabbacin in ka ce sai ka jira ruwa sannan ka yi arwallah ka yi sallah lokaci zai iya wucewa to ka yi ne a ka yi taimama sali magariba kun ga lokacin ta kwararre ne an ɗauke ruwa ko kuma ruwan da za a sayi a ɗebo har wata anguwa ne kaga in kace sai ka jira an ka ruwan lokacin sallah zai iya mi zai iya wucewa kawai ka buga taimako ka shiga kai sallah malam yace wa idza ra'a al-ma'a wa huwa fi salati lam tabtul salatuhu idan ya ga ruwa kuma yana cikin sallah to sallar sa bata lalace ba wa yatayammamu bis sa'idi at-tayyib kuma mutum yana yin taimama ne da ƙasa tsarkakakka wa huwa at-turabu ita ce turbaya wal hajaru da dutse war ramulu da kuma rairayi wa jami'u ajza'il ardi da kuma dukkanin abin da yake na bangarori na ƙasa ma damat ala hayatiha matukar wannan ƙasar tana a yanda take lam tughayyirha san'atu adamiyyin wata sana'a ta ɗan adam bata canza ta ba bi tabkhi ta hanyar dahawa wa nahwi kenan kasar da aka dafa har ta canza ana gan da ke ku ba a ni ba a timama da ita aka sa mata wasu abubuwa misali irin su siminti kun ga duk kasa ce aka ma dubara da abun da suka ma da haka wa turabu afdalu min ghairi kasa kuma ita tahi akan abun da ba ita ba wala yatayammamu ala shay'in nafihi ba a yin taimama akan abu mai tsada ka zahabi kamar zinariya wal fidda da azurha wala ala libidin ko kuma yin taimama akan libid libid wata wani tafi ne wanda ake yi da da wata mai tabshi tun a lokacin larabawa in ka haushi kamar dai kamar wata ƴar karamin kamar dan bargo-bargo yake amma dai ana yin shi ne dan shinhida a zamna akan shi wala ala bisatin ko kuma dai abin shinhida ko abin da aka shinhiɗa wala hasirin ko kuma tabarma wa in kana fiha gubarun ko da ko akwai kura a bisa kan tabarmar in yace akwai kura saman tabarma kenan bari in yi ba a yi wa yajuzu lil marid idza lam yajid man yunawiluhu turaban ya halatta ga maras lahiya idan bai samu wanda zai zai mika masa kasa ba an yatayammam bil jidari yayi taimama da gina al mabni wanda aka gina bitubi annayi da birguna malam umar baka manta birgi ba ko ran nace masa birgi yace a shi bai san birgi ba ashe a Nigeria ba birgi suke cewa bulo ko yawa yawa to to ka gani bulo ne ashe bulo mm ah to birgi Hausa ce ma Faransai ne aka ma dubara ko tunda birk ne ko kai hausa ce ba ita ne ma hausa ce ai mu burgi muka ce ba birki ba wa birgi ne kawai ku barta a kunku dutse ne wani yace kunku ai kunku dutse ne ko ha ha kunku zarmanci ne kunku zarma ba su da ku zarma ba su da ku eh zabar ma ba su da ku ku ba su da ku eh shine manan kunku dutsi ne amma dai na ƙasa haka ko ƙasa ce a to to ba birgi bane kenan tunda ai shi birgi laka ake shi a tubali a a tubali gina ce ake ma tubali tubali gina ce tubali ginan laka ake ma tubali misali wannan gina in ta laka ana ce mata tubali Na'am, a takaice da ku bar shi birki kawai, Hausa ce. Tahawwasat san ko da larabci ana cewa mutahawwis ko ko larabawa ai suna suna yin ta'ribul kalimat ai ta'ribul kalimat kalima ce ta turanci amma sai ai ta'ari ta koma ta koma ta larabci ai ta'ribin na'am ina ne muke eh yawa kenan ginar da aka gina da da birgi annayi amma birgi yana nufin me yake da suna na laka shine kin da annayi ma'ana birgi na tabo birgi wanda aka yi da laka kenan ya hita irin birgin suminti da abin da ya kamata aw bil aw bil hijarati ko kuma da dutsi gina da aka yi da dutsi ba lahi ai taimama idan kana ta ghaira masturatin bil idan ba a ruhe ta ba da aljir shine fentir fenti kenan gina ko ta suminti ko ta laka ce in aka yi mata fenti to fentin nan ya ne yau ya liƙe a ƙasar wadda dan ita ce aka ce ai taimama na'am mun ce a bar tambayoyi don saboda zai tsaye da mu wannan fasihi ta kama shi to mu je tun da ka sako cikin kaga wannan misalin mun yi ta a cikin karatun ahalari da yake ba nan muka yi daura ba mun yi shi a cikin karatun ahalari al-imam ibnu usaymin ya kawo wannan mas'ala mutum ne aka kama shi aka sa shi sulluru ai sulluru kake nuyi ko yawwa sulluru inda hutsari da kashi dunna ake yi kuma duhu ne ko dan yatsan kama mai yawa baka gani kuma tumbur ake saka daga kai sai dan karamin wando kuma ga lokacin sallah yayi cewa za kai sai an hudu ka sannan kai rankon salloli haka nan za ka yi sallolinka in gina ta suminti ce kawai ka yi sallaka haka nan tumbur ka yi ta bisa kazamta ka duka ana gani da kyau ko ad-daruratu tubihul mahzurat ana gani da kyau ko wannan shine kenan na gaba idza kanat ghayra masturatin bil jiri wa man tayammama ala mawdi'i najisin wa lam ya'lam bi najasatihi wanda ya taimama a wurin da ke da najasa sai dai bai san wurin na da najasa ba a ada fil waqti to zai canza akan lokaci in kuma lokacin ya wuce shikenan wala yukrahu tayammum bi turabi bi turabin tuyammima bihi marratan ukhra ba a kyamar taimama da kasar da aka yi taimama da ita a wani karo ma'ana mutum ne ya taimama a bisa kan ƙasa inda ya taimama nan kai ma sai ka zo ka yi babu babu laihi wala yasihu tayammumu qabla dukhulil waqti baya inganta yin taimama kamin shiga lokaci misali yanzu ka ce to bari yi taimama ta tun yanzu da lokacin azhar yayi kawai shiga kawai zan yi a sai lokacin ya shigo dan mai yiwa kamin lokacin sallar a samu me ruwa yace wa sifatuhu an yanwi istibahata salati siffar taimama mutum yayi niyyar halatta sallah wa yanwiya min al-hadath al-akbar in kana muhdisan hadathan akbar sai yayi taimama yayi niyya idan a cikin hadasi babba ne yake ma'ana dalilin wanka thumma yaqulu bismillah sai yace bismillah wa yasta'milu as-sa'ida sai ya amfani da ƙasa jararra yadribu alaihi bi yadayhi yana buga hannayensa jami'an dukkanin su darbatan wahida bugu guda fa in ta'allaka bihima shay'un nafadahuma nafdan khafifan idan wani abu ya dallahe ma hannuwan sai ya kakkabe hannuwan kakkabewa wanda take kadan wa yamsahu biha wajhahu wa lihiyatahu sai ya shahi huskarsa da kuma gemensa yabda min a'lahu ila an yastawfiyahu ya fara daga sama har zuwa ya kare ta summa yadribu ukhra sannan sai ya bigi hannu guda ma'ana ya ƙara bugun wata ƙasa da hannunsa summa yamsahu zahira yadihi al-yumna sannan sai ya shafa ma saman hannunsa na dama a da hannunsa na hagum da kuma hannunsa na hagum da kuma hannunsa na dama akan hannunsa na hagum hatta yantahiya ila almirfati hatta ya kai wajen gwiwar hannu summa yamsahu batinaha ila akhir al-asabi sannan ya shahi cikin hannun har zuwa ƙarshen in yatsa sama sannan da ni haka mun nuna shi a wajen ashmawi ko yawwa mun nuna shi a wajen ashmawi ثم يمسح ظاهر اليسرى بيده اليمنى إلى المرفق ثم يمسح باطنها إلى آخر الأصابع ويجب تخليل الأصابع kuma wajibi ne a tsefe ‘yan yatsu wa naz'ul khatami da cire zobe fa in lam yanzi'uhu lam yujzihi idan bai cire shi ba to wannan taimama ba ta yi ba domin taimama ma ana so a game hannun da kyau hatta tsakanin ‘yan yatsu to in akwai zobe sai a cire shi ko a murza shi ko a gusa shi don a shaha ma wurin yace wa darbatu thaniya sunnatun bugu na biyu sunna ne wa kaza almasu ila almirfaqain haka kuma shaha zuwa gwiwar hannu falaw iktasara ala darbatin wahidatin lilwaji walidaini ajza'ahu da mutun ya takaita a wajen taimama bugu guda ya shaha ma huska ya shaha ma hannu ya wadatar walaw iktasara fi mashi yadayhi ala alku'aini sal wa salla a'ada fil waqti da zai takaita a wajen shafa ma hannu tahin hannu kawai har zuwa ijiyar hannu to zai sake wannan sallar a cikin lokaci yayi sallah da wannan taimama sai ya sake ta abinda malam ke nihi shine in wajen shafa ka buga ka shafa ma huska sai ka shafa ma hannu bakin nan malam yace taimama ba ta yi ba in kai sallah sai ka bi gaskiya fa khilafu zalika ko mun gani akan cewa hadisin da yake sai an kawo nan bai mi ba kenan magana mafi inganci ta yamma ka buga ka shafa ma huska ka shafa ma tahin hannu shikenan ya wadatar سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله